أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحرجا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع الحكيم وحدك ولا تحسب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبر مكيو idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne kan san iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kibar tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne da kanta ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidansa. Kuma ya tsarkake su tsarkakewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a kan yake cewa إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Ira da amincin Allah su ƙara tabbata da shugabanmu majincin lamarinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya wanda yake cewa مذكركم الله في أهل بيته إلى حتى كدع الله كن ديالا جدالا يقال ميميتا ويشيء مذكركم الله في أهل بيته إلى حتى كدع الله كن ديالا جدالا يقال ميميتا ويشيء يشيء مذكركم الله في أهل بيته معناه إلى حتى كدع الله كن ديالا جدالا hukumar da suka bar cewa bayan haka ya koyi uwana musulmi ina makaina da ku da kuke sauraron a daidai wannan gaban wasansu da dukkanin mu mu haɗu mu tsora Allah a sarki wanda yake faɗa a cikin littafinsa yake cewa قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يا مسيا النبي محمد cewa ba mu da bukatan a biya ka wani lada kan wannan sako da ka zo wa da mutane da shi kar ku ba ka kokowa kar ku biya ka komai face ku ba ka sakayya na san iyalan gidansa annabi Wata iman lallai hudubar mu ta yau za ta yi magana ne kan san iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin san iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan kowane mutum musulmi mumini wanda ya imani da Allah da kuma ranar tashin kiyama saboda girman da suke da shi a wurin Allah ma'aikatan sarki da kuma kusancin da suke da shi wurin masoyin wanda ya shi ne annabi Muhammadu masoyin Allah ubangijin sarki ya ku yan uwana musulmi dan aka ce alu baiti kalma ne wanda ta tattara abubuwa kamar haka a rukuni iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fi shi kamar dai yadda ya gani a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ne yake gaya maka cewa mu ne muke nema manzon Allah ko mu ne muke daura wa manzon Allah ma aure ko Allah subhanahu wata'ala yake falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka ko Allah yake ni ne na daura auren naka kare kuma abin da ya faru da Hafsa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sallame ta an saki ta ce Allah subhanahu wataala ya turo malaika ya ce ni sauri ka je ka ga wa Allah an dawo domin kana qawwama qawwama wa hiya zawjatu al-janna amire domin ta kasance mai yawan yin azumi mai yawan tsayuwar dare ne matarka ce kuma a gidan aljanna na muhammadu tsora ta an dawo idan ka kalla allah ne yake zaɓa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama komai kaga za a saba ɗaya daga cikin matan nasa sai da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda goma sha shida a cikin suratul nur ko ya wanke kakkiyar yace ƙarya ake yi innal ladina ja'u bil ifki waka ta alin baiti to iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake mishi aiki wasu malamai sun yi kokarin rarrabawa lura da wasu hadisai wasu malamai kuma sun haɗe su gaba ɗaya kamar yadda shi ne muka ɗauka a nan a wannan baiti su ne iyalan gidan manzon Allah wanda suka haɗa da matayensa sallallahu alaihi wasallam kuma ala ali da iyalan ala aqil da ali ja'far da ala afal dukkan waɗannan su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sun da waɗannan ma da waɗanda suka biyo ta tsakansu su ma sharifai ne haka suke cewa a talauta su ma sharifai ne dole ne a mutunta su a girmama su a darajar su domin dukkaninsu suna ƙosanowa ne suna kwasowa ne daga miskar wannan haske na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta haka ne suka zamanto manya-manyan jagorori a duniya wanda da su ne ake koyi wani mana dan me ma ba za a yi koyi da su ba kuma dan me ba za su zamanto jagorori ba bayan biyayyen abin halitta wanda yake shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ilmantar da su ya koyar da su faru lana ka zamanto manya-manyan malamai ku kama ka zamanto manya-manyan masu faɗirin kimori ajilla manya-manyan malamai masu aiki da iliminsu hai faɗuba liman talaka maslakahu aljanna ta yi farin ciki ga duk wanda ya ɗauki ta farki irin nasu kuma ya bi manhaja irin manhajinsu domin su ba su da wani tafarki koma bayan tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don mu ya koyar da su shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ji abin da Allah ya faɗa a kanka yace la yuqidu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha dani da kai fa in muka samu malami mai kyau ingantacce sai ga tarbiyyar mu ta canza ya tunaninka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a ce shi ne malamin shi banda malami ma makusanta ne gare shi annabi Muhammad nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara sanya Salman al-Fari a cikin iyalansa ya nuna wa mutane cewa iyalan gidansa suna da kai wata rana lokacin da kafirai suka zo za su yaƙi garin Madina Salman al-Fari ya kawo wata shawara ya rasulullah ni ina ganin a haka gwalolo a haka rani babba wanda doki ba zai iya tsallakawa ba in suka shigo ta kasa tun ka kama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai haka ishara zuwa ga kai da kake ganin kai babba ne a ma'aikata ko babba ne a wurin aiki kana ganin na kasar kai ba su ba ka shawara wannan kuskure ya saba wa karantarwar musulunci karantarwar musulunci na kasa da kai na ba ta shawara a duba shawara na kwarai ne ai aiki da shi wannan shine karantarwar musulunci shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan kai Allah ma da kansa ya gaya mana haka yace wa shawiru fil amri wa idza azamta tawakkal ala Allah mana bari bi aka haka wannan bari ana hakawa sai auku wasu kabila ne a garin Madina na cewa Salmanu minna wannan wanda ya kawo wannan shawarar namu kuma Hazrat ta ce a Salmanu Faris minna Salmanu namu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ji sai ya ce a Salmanu minna alabi shi wannan Salmanu yana cin iyalan gidana ne annabi Muhammad Allah madaukakin sarki dai ya ƙara gaya mata cikin alƙur'ani mai girma inda yake kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddah ka gaya musu ba mu da bukatan su ba ka lada ko kuɗi ko tukuiti dan ka kawo musu addinin musulunci tukuitin da ake nema wurin musulmai kan wannan addinin shine su so iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ce shi duba ta ji tana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ila da aikin Allah tsara tabbata da kiyayen abin halitta wanda take ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ta ci gaba cewa bayan haka ya ku ɗan uwana musulmi Allah madaukakin sarki daga saman saman bakwai ya tsarkake waɗannan iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin wata kazanta dukkanin wani sako Allah subhanahu wataala ya ce mun tsarkake ku da kai ku iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya wannan sabon a cikin alƙur'ani mai girma har ma kai tunanin sharifan ne suke faɗa Allah ya ce sako ne da gare ni إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويؤذركم بالإسلام معنى الله يكي سيدك أبين الله يكي لكي يقول يا نبينا أنه محمد shine Allah subhanahu wataala ya tsarkake ku daga barin dukkanin wani kazanta na dauda na zalimi ko na batini kuma ya tsarkake ku tsarkakewa kaga ku ya ne da Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ku narka ka ne daga dukkanin wata siffa ta shedaniya dukkanin wani abu da yake da alaka da sabon Allah to yayin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an karkace su jikokin su tattaba kunnan su har zuwa karshen duniya Allah ke kuma an karkace su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake jawo nuna cewa kowace nasaba tana yankewa banda nasaba ma'ana kowace zuri'a tana arewa tana yankewa na Muhammad yake banda zuri'a zuri'a ta za ta wanzu tun daga lokacin da yake magana har zuwa ƙarshen duniya kar kai mamaki idan kai da kanka za a ce maka jikan annabi adamu ne baka yi mutu ba to ya tunanin ka ga waɗanda suka kiyaye dangantakan su in sun ce maka su jikan Annabi Muhammad ne ya kamata kai mamaki ai kai ne ya kamata ka fara yin mamaki an ce maka kai jikan Annabi Adamu ne kuma kai murna ka ji daɗi sai su dan sun faɗa sun kiyaye na kaban su sun ce su jikokin Annabi ne sai ka ta haushi ka ce ya za a ganka baka ke kai ma ya a ganka baki kuma tana jikan Annabi Adamu alaihi wasallam Allah ya saka wa mala Ahmad Kabala yace ga abun mamaki a Kabala wai ga jikan Annabi Adam ba wanda ya musa sai an ce ga jikan Annabi Muhammad sai a musa kuskure ne wannan Allah ya ba mu hukun da kai ma ka iya kan kokarin wurin kiyaye na kaban ka in sun kiyaye na su ne bisa ta gano cewa su na sabar mutan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga dukkanin wani kyawawan ɗabi'u to da shi ke koyar na Annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya dauki sarki shine ya umarce mu a cikin alqur'ani mai girma da mu so wayannan iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu so su so ne sosai ko fada da Hausa mu sharikai ko kafin kowane gari da yaran su sharikai mu sharikai ne ke mu iyalan gidan Annabi in ka ji an ce mutum sharifi ko an ce mai siri to jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda yana da matuƙar muhimmanci mutane mu su gane ba a ƙaryan da'awan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba sharifi bane yace shi sharifi ne wuta ba a kashi wuta ko idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ka haddace yaran da ka haddace yake man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari ko bin nari ya tunani daga wanda yake ni kuma jikan annabi ne Allah ya bamu ikon gyarawa da yasa aka ce mutum yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ishraman nabiyyi Muhammad saboda kuma ba annabi shine kawai abin da za ka iya yi ka saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa ya ce illa an alakum alaihi ajran illa al-mawadda fi qurba dan wala dan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma da kanta ya ƙara faɗaitarwa ya zagurar da al'umma kan aso iyalai gidansa yake farkar tsani ya tuna mana girman su darajar su a wurin Allah maɗaukakin sarki in hadisai mabambanta juna wanda ba kai ba yaron gidanka ya haddace daga cikin su akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa النجوم أمان أهل السماء yake taurari da kuke gani to aminci ne ko amintaka ne ga halittun da duk suke sama masu Allah ya ce wa ahlu baiti amanin da umma iyalan gidana sharifai ke na ake magana iyalan gidana su kuma aminci ne ga halittun da suke doron ƙasa duka asabu suna da tsoron ta wannan hadisi in ka koma gida da ƙara wani ɗaya hadisin shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu manzon Allah yake ko ga lokacin da kiyana ya kusa amma ba zan tafi mafakwa kawai ba na bar muku wasu abubuwa guda biyu wanda ku kuka yi riko da su ba za ku taɓa ɓata ba har abada in ji annan Muhammad yace astakalani masu nauyi kuma domin haƙoƙin su yana da yawa yace sai dai ahadu ma akbar min al-akhar ɗayan ya fi ɗaya nauyi in ji annan Muhammad da shi na kana zazzani ne yace na daya kitabullah yace littafin Allah madaukakin sarki wanda yake shine hablul mamdud min as-samaa ila al-ard yace matattaka ne daga sama zuwa ƙasa kenan wanda ya tattaka sai ya hawo kuma zuwa ƙasa ko shi sa ake hablul mamdud min as-samaa ila al-ard matattaka ne daga sama zuwa ƙasa kenan wanda yake ƙasa in yana son ya hau sai ya tattaka ya bi wannan karantar wannan alƙur'ani malam nura sai ya koma zuwa ga Allah madaukakin na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa ikratin ahlabi da iyalan gidana waɗanda yake su ne zuri'a ta fa innahu ma lam yabtagha hatta yajal haw Allah yake ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun zo mun haɗu da su a wannan tafki a ruwayar da kuma aka cewa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum amrayn na bar muku al'amura guda biyu wanda kuma lan tadillu ba za ku taɓa bata ba har abada ma tamassaktum bihi ma matakar kun yi rukun na ɗaya kitabullah littafin Allah ma'aikata wa sunnat nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba shi ma tun kana yaro ka haddace shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atibu auladakum ala salat ku ladabtar da yaran ku haka kan tun kana yaro ya ko ku nabiyikum san annabun ku annabi Muhammad ku bi ali baiti da san iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma karatu Qur'ani ya kai ɗan uwana musulmi san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kunsa a girmama su a mutunta su a daraja su a kuma san tarihin su domin a san gaskiyan da suka faɗa da ayyukan da suka aikata a kuma yi koyi da su haka nan hukuban tana kira ga duk wanda yake intisabi zuwa ga nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi gaggawa ya ci gaba da bin umarnin Allah sarki kamar yadda suke kiran sai shi gaba da gaggawa da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sani cewa Allah madaukakin sarki ba shi da wata duniya a doron kasa dukkanin halittun Allah subhanahu wata'ala daidai suke babu bambanci tsakanin balarabe da bakar fata sai ta hanyar jin tsoron Allah madaukakin sarki kaga abin da zai bambanta ka da mutane abubuwa ne guda uku na farko jin tsoron Allah yin imani wanda babu kokonto a cikin sa na uku al'amar sai kyawawan ayyuka wanda yake yin tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sani wajibi ne a kansa ya iya kan kokarin sa wurin mujahada wurin bin dokokin Allah wurin taimakon bayan Allah subhanahu wa ta'ala wurin taimakon halittun Allah subhanahu wa ta'ala domin haɗa kan nasu yake kai Allah ya fara a cikin Qur'ani mai girma ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya kai dan uwana kan yi ka sani cewa dukkanin wanda yake intisabi ga wannan karka naku dole ne a kansa ya zamanto yana kiyaye dokokin Allah domin kakannin naku su ne suka zamanto ba musulmai mu'minai mu'minai qanitina abidina qadimina sadiqina siddiqina asiya asiya kai ma ka zamanto cikin su kai ko masoyinsu kai ma kai iyakan kokarin ka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Qur'ani mai girma yace maka innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina qanitati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshen aya da kuma wani abin da kuma mutum ya rubuta kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yarda lada wanda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ce mana annabi da lillahi da sallallahu alaihi ni'mal maula wa ni'mal sayyid assalamu alaikum wa rahmatullahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي اختار لنبيه أهلا وطهرهم تطهيرا قال في كتابه العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز القدير القائل في كتابه العزيز قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القضاء إخوة الإيمان إن إن خطبتنا اليوم تدور في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن محبتهم واجبة على كل مسلم مؤمن يؤمن بيوم الحساب لما لهم من مكانة عند الله عز وجل ولقربهم من حبيب رب العالمين وآل بيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين ومن تناسل منهم بإحسان إلى يوم الدين فالجميع تربى في بيت النبوة واقتبس من المسكات النورانية المحمدية فأصبحوا أئمة مقتدى بهم ولم لا وقد علمهم خير البشر فصاروا علماء حكماء أدلاء معلمين عالمين بعلمهم وطوبى لمن سلك مسلكهم ونهج منهجهم وسار على طريقه على طريقهم لأن مسلكهم منهج منهجهم وطريقهم هو مسلك ومنهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بآل بيت فإنما جاء الأحزاب إلى مجيء المدينة لقتال المسلمين اشترع سلمان الفارسي فحفر حملا حولها وعندما بدا الحق قالت الاوسط قالت الاوس سلمان منا وقالت الخزرج بل سلمان منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل الجنة قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الله أما بعد فيا عباد الله لقد سهرهم الله تعالى من فوق السماوات وأذهب عنهم الرجس الشيطان فقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهم فهم الطاهرون من جميع الصفات الشيطانية المتحدثون بجميع الصفات المحمدية في الإيمان وقد أمرنا الله عز وجل بمودتهم ومحبتهم إكرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولقد حقنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على محبة آل بيته الطاهرين مذكرا لنا بقدرهم ومقامهم في العديد في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ليسير المسلم على نهجها ويقتدي ويتأسى بها ليبلغ الدرجات العلى منها قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي بلسانه يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم ما ان تمسكتم به لن تدلوا الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وان أسرتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرجع القوم وفي رواية تركت فيكم أمرين لن تجدوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم أجبوا أولادكم على ثلاث قال حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن خص الإيمان ومن محبة آل بيت يمعرفة سيرتهم سيرتهم الحقرة والتأسى بهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وسلوكهم لنصير من أحبابهم ومن ومن محبهم وعلى كل من انتقل نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبادر بنواحي الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وليعلم ان الله عز وجل ليس بينه وبين احد من خلقه نسب فالكل عنده تواسيا لا فرق بين عالم وعالمين الا بالتقوى والايمان والعمل الصالح عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكمة البيت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تعالى.